بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mafi da ya sake haɗa mu wannan safiya ta lahadi uku ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda ya daidai da biyar ga watan shida shekara 2011 ta miladiya a ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga littafin arhiƙul maktum makon da ya gabata muna tsakiyar magana akan musulantan umar bin khattab duk da mun zo wata gaba muka samu tsayawa inda malamin ke gaya mana farkon shigar musulunci zuciyar umar bin al-khattab radiyallahu an shine lokacin da ya ji manzo sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratul haqqa wato a ka'aba to amma duk da haka duk da wannan abun ya bashi sha'awa ya ji abun ya shiga zuciyarsa amma bai sa ya karbi musulunci kai tsaye ba saboda abin da ke cikin zuciyarsa a wancan lokaci na wato kishin al'adinsu na gargajiya da girmama wannan abun ya kasa barinsu kuma ya ci gaba da azabtar da musulmi kamar yadda dama yakan yi a wancan lokaci to za mu tashi inda yake cewa wa kana min hiddati tab'ihi wa farati adawatihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko malami yace wa kana min hiddati tab'ihi yana daga cikin kaushin halin da ɗabi'ar shi Umar bin Khattabi wato kasancewar mai kaushin hali mai zafi ne da kuma wucewa wuce iyaka wajen adawarsa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato adawarsa ga annabi a wancan lokaci kafin musulunta adawa ce mai tsanani kwarai da gaske to annahu kharaja yawman wata rana ya fita mutawashihan saifahu menene mutawashihan saifahu wa zai gaya mun me yake nufi mutawashihan saifahu banda kai na? mene? da zararren takobinsa yawwa da takobinsa a rataye san na faɗa ko? da lokacin da muke maganar mutawar shihan ƙausahu ko? mun yi maganar yana rataye da ƙaus yawwa yana da kyau a rika riƙewa ba sauraro kawai ba wannan shine karatu yau yana rataye da takobinsa yuridul qada'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kashe shi falaqiyahu nu'aym ibn abdullah an-naham al-adawi sai wannan bawan Allah mai wannan sunan ya hadu da shi wato nu'aym ibn abdullahi al-adawi dan kabilar sanima dan umar adawi ne a cikin quraishawan mu aw rajulun min bani zuhra ko kuma wani mutum sabanin riwaya wancan da aka faɗa wato nu'aym ibn abdullahi al-adawi a gwargwadon riwayan ibn ishaq ne kamar yadda yake asiratu ibn hisham wani kuma a riwayan anas ibn malik kamar yadda ya zo a cikin tarihin umar bin khattabi na ibn al-jauzi ya ce wani mutum ne daga banu zuhra ya haɗu da shi a wata riwayar kuma aw rajulun min bani makhzum ko wani mutum daga banu makhzum wannan kuma riwayar ibn abbas ne kamar yadda yake a cikin muftasar sira na sheikh abdullah ibn muhammad ibn abdul wahab yana da muftasar sira yana ji mun taɓa zancen ko wannan littafin faƙala aina ta'amadu ya umar sai ya ce da shi ya umar ina za ka ne ina kake nufi wanda wuri za ka ina kake hari kala sai ya ce uridu an aktula muhammadan ni na fito ne don kashe muhammad qala kaifa ta'manu ya zaka aminta in ka kashe muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya za ka yi ka aminta ka kukuta ka zauna lafiya min bani hashim daga banu hashim wa min bani zuhra da kuma banu zuhra a ce su kyale ka su waye banu hashim hmm? dangi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen uba ko banu zuhra kuma dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen uwa dangin aminatu dan ita banu zuhra ce zuhuriya ce ita yawwa to ya za a yi su waɗannan mutane ɓangare biyu su kyale ka wa ƙatalta muhammadan bayan ka kashe muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce faƙala lahu umar sai umar ya ce da shi ma araka illa qad sabauta yace kai din da kake mun wannan magana yake gaya wannan mutumin gwargwadon ruwaya da muka ji ko nu'aym ibn abdullahi al-laham al-adawi an-naham al-adawi ko kuma wani dan banu zuhra ko kuma wani dan banu makhzum to sai ya ce da shi shi umar ya ce da shi ya kake min wannan magana ni dai ina ganin kawai kai ma dai ka bar addininka na gargajiya na iyaye da kakanni ka koma sabon addini shine ma'ana sabauta mutumin da ya riki ɗaya koma wani addini a larabci ana ce masa saba'a saba'a ma'ana ya bar addininsa ya koma wani sabon addini lokacin da musulunci ya zo a farkon lamari haka ƙurashawa suke kiransa duk ko suke kiran duk mutumin da ya shige shi ya bar addininsa na gargajiya wa tarakta dina dinaka alladhi kunta alaihi ka bar addininka wanda kake kai qala sai mutumin yace afala adulluka ala alajab ya umar sai ce kaga umar ba wannan zancen ba ba na nuna maka wani abun mamakin ba daban kai ka zo nan kana ta wannan zancen ka taho za ka kashe muhammad kuma sallallahu alaihi wasallam kuma sannan kana zancen ni na bar addini na ka zo in nuna maka wani sabon abun mamaki a sai ce inna uktaka wa khatanaka qad sabaw yace lalle a sabawa kai qad sabawa dan su biyu ne yace inna uktaka wa khatanaka qad sabawa yace ai da yar uwarka da mijinta wato surikinka in an ce khatan ana nufin mijin yarka ko mijin kanwarka shi ake nufi khatanaka khatan yace da yar da kanwarka da mijinta dukkansu sun musulunta kai baka sani ba ma'ana sun shiga wannan sabon addini wa taraka dinaka allazi anta alaihi su kai ma sun bar addini da kake kai fama sha umar da miran sai umar nan da nan sai rabu da wannan mutumin sai kama hanya kuma ya tinkari gidan kanwarsa damiran nan ce damiran ai fi wajhihi shar fuskarsa duk ba komai sai sharri ma'ana ya dunguma da bakin ciki da wato da tashin hankali ya kama hanya zuwa gidan kanwarsa hatta atahuma har sai da ya je musu wane ne mijin kanwatarsa hmm? ko ba mu taɓa ji ba mijin kanwarsa shine sa'id ibn zaidin sa'id ibn zaidin shine na goma a cikin al'asharatul mubashsharun bil janna dan uwa ne dama na jini dan dan ammin wato umar dan khattab ma'ana kakanninsu daya da babansa da babansa kakanninsu daya ina fata mun fahimta kuma kun ga ya nuna kenan ashe sa'id ibn zaidin ya riga umar musulunta dan ya zo a wasu riwayoyin cewa yakan kama shi ya daure ya azabtar da shi saboda ya musulunta yawa to ne shine sa'id ibn zaidin shine mijin kuma kanwar shi umar dan khattabi wadda sunanta fatima bintul khattab fatima yaran al-khattab mijinta sa'id ibn zaid to sai ya tafi gidansu ta za a rigima kenan hatta atahuma wa indama wa indahuma khabbab ibn al-aratti a gidan akwai wani sahabin kuma shi ma mashhuri khabbab ibn al-arat yana da kissa mashhura wajen musulunta sa da azabtar wadda wato mushrikai shi ma suka yi masa to yana cikin gidan wa ma'ahu sahifatu tare da shi akwai wata takarda ta alkur'ani wato akwai ƙur'ani a jiki an rubuta suratu taha yuqri'uhuma iyyaha yana karanta musu ita wannan takaddar ma'ana yana karantawa wato sa'id ibn zaidin da matarsa fatima yana karanta musu suratu taha shi al-khabbab ibn al-aratti a cikin gidansu wa kana yakhtalifu ilayhima wa yuqri'uhuma al-qur'an dama yana cikin abin da aka tsara a wancan lokaci a farkon tafiyar musulunci idan wasu sun musulunta kuma ana tsoron idan suka fito fili za a azabtar da su sai a rika zuwa gidansu ana karanta musu alkur'ani haka ake tsarawa a darul arkam annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi kai je ka gidan wani da wance ka rika karanta musu suna jin abin da ake saukarwa kai kuma je ka gidan wani da wance ka rika karanta musu suna jin alkur'ani wato abin da da zai yiwu a wancan lokaci shi ake yi kuma shine shine musuluncin da Allah zai karba ya ba mutane lada kuma da mutum ya mutu akan haka ya shiga aljanna a wa kana yahtalifu ilaihima me ma'ana yahtalifu ilaihima yana zuwa musu ba yana saba musu ba yau an ce ikhtalafa ilaihi ay yadhhabu ilaihi marratan wa ukhra yana yawan zuwa gidan mutum ya je yau ya koma gobe shine ma'anan yakhtalifu ilaihi to yana yawan zuwa musu yaqri'uhum alquran yana ilmantar da su yana karantar da su alqur'ani falamma sami'a khabbabun hassa umar yayin da khabbab ya ji motsin umar ya shigo gidan kanwarsa tawara fil baiti sai ya samu ya buya a cikin gidan ya buya yana tsoron rayuwarsa don kowa ya san umar yanzu nan yi masa wani dukan shi kenan sai ya kare wasatarat fatimatu ukhtu umar as-sahifata ita kuma fatima bintul khattab sai ta sai ta dauki wannan littafi da ake karanta musu wannan yan takardu da ake karanta musu na suratu taha sai ta boye sai aka zauna aka aka shiru zugun an ji umar zai shigo kowa yana tsoron sa wa kana qad sami'a umaru hina dana min al-baiti qira'ata khabbabin ilaihima dama kuma shi umar kafin ya shigo dab da kofa ya jiyo karatun naka ko an boye kaga buyan bai amfani ba kenan ya riga ya ji abinda ba a so ya ji falamma dakhala alaihi maqala yayin da ya shiga sai ya ce da su ma hadhihi alhaynama wani gunaguni nake ji ana yi wai hainama an ce hainama shine sautin da ba a fahimtar ma'anarsa irin gun haka wato wannan karatun shine kira shi wai meye wannan gunaguni allati sami'tuha wadda naji indakum a wurinku fa qala sai suka ce ma ada hadithan tahaddathna bainana banda dai wani zance da muke tsakaninmu mai kuma ba komai kawai hira muke a tsakaninmu kaga mutum zai karya dan ya kubutar da rayuwarsa ko nan sun faɗi wani abin da ba haka ba duk da ka iya cewa karanta ƙur'anin da su ma a yi musu bayani ai duk hadithi ne ma'ana tattaunawa ce ba ƙarya a haƙiƙa ne duk da dai su ba haka suke so ya fahimta ba sai ce fala'alla kuma qad sabautuma ko dai kun canja addinin ku ne ku biyun nan faqala lahu khatanuhu sai sirikin nasa yace da shi shi sa'id ibn zaidin ya umar ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinik kai ba ka ganin yanzu ba ni labari ina tambayar ka idan gaskiya tana wani addini ne ba wannan addinin kai da kake kai ba me yasa ba za mu ba me zai hana mu bi addinin da yake a ciki gaskiya take shi sa'id ibn zaidin ya gaya masa muna fahimta fa wathaba umar sai umar ya zabura ya hau kansa ala khatanihi fa wata'ahu wata'atan wata'an shadidan ya taka shi taku mai tsanani domin dama ƙarfa ne ga kuma zuciyar dama tana da ƙarfi faja'at ukhtuhu to mata ta ga za a kare mata miji ita ma sai ta taso farafa'athu an zawjiha sai ta kama Umar ta kaula shi daga kan mijinta duba ƙarfin hali fanafahaha nafhatan bi yadihi sai mata irin wani duka dukan da sai da ya daga ta ya jifa ya watsi da ita wani gefe guda ba ma'ana ya kau da ita kusa ba a sai da ya jefa ta an ce nafaha dukan da zai daga mutum daga inda yake kai shi wani gu shine nafha fa nafahaha nafhatan bi yadihi sai naushe ta fadama wajhaha fa adma wajhaha kai zai ce ko kuma fadama wajhuha yawa sai fuskar ta yi jini wa fi riwayat ibn ishaq a riwayar ibn ishaq annahu darabaha fashajjaha shi bai ce fanafahaha ba sai ce sai yadda ke ta har ya ji mata ciwo jini ya fita an ce shajja shine ai ma rotse ko fasa ma kai ko dai ai maka ciwon da jini zai fita faqalat sai ta ce wa hiya ghabba tana cikin bakin ciki ranta ya baci shine ghabba sifa ce kamar da za a ce hubla mai ciki ya umar ta ce ya umar in kana alhaqu fi ghairi dinik idan addini in gaskiya tana wani addinin ba naka ba fa me yasa ba za mu yi ba ashhadu an la ilaha illallah to karfin imani kuma ya zabu ma'ana duk abin da za a yi yau sai ta ce masa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan magana ta kare in wannan kake so ka ji gashi duk abin da za ka yi sai kai ta gaya masa falamma ya isa umar to yayin da umar ya yanke kauna kuma cewa abin da yake so fa zai faru wato waɗannan mutane biyu su bar addinin su wara'a ma bi ukhtihi min ad-dami kuma yaga abin da ke fuskar yar uwarsa na jini yaga ya ji mata ciwo sosai ga jini na zuba nadima sai ya nadama wastahya kuma sai kunya ta kama shi domin a gumba larabe babban abun kunya ne namiji mai ƙarfi ya daga dantsansa ya dora akan mace ƙarshen abun kunya kenan sai ka ji ana cewa kai da baka ma faɗa sai da mata ma'ana rago ne mutumin da har zai tsaya taɓa mace to sai ya ji kunya dama ɓacin rai ne ya sa yi to da ya ga jinin nan na zuba kun san dama mun karanta a baya makon da ya gabata daga cikin ɗabi'ar umar akwai me yana da atifa yawwa yanzu nan zuciyarsa za ta motsa hankalinsa zai tashi ko ya kuka da wuri ko kuma ya tsanani akan abu yanzu nan kuma sai ya sauko sai ya koma taushi haka ɗabi'arsa take to a lokacin nan da ya ga wannan abu sai kuma kunya ta kama shi wa qala sai ya ce a atuni hadha alkitab alladhi indakum fa aqra'u ku bani wannan littafin da kuke karantawa ni ma in karanta ku bani ni ma in karanta fa qalat ukhtuhu sai yar uwarsa ta ce da shi innaka rijsun ai kai kazanta ne wala yamassuhu ila almutahharun shi kuma wannan littafin ba mai taba shi sai masu tsarki fa qum faghtasil tashi kai wanka tukuna fa qama faghtasala shikenan an karya zuciyar umar ko imani ya karya sai tashi sai wanka thumma akhadha alkitab sannan sai karbi littafin fa qara'a sai karanta bismillahir rahmanir rahim fa qala sai yace ma'ana da ya karanta bismillahir rahmanir rahim ai sunaye ne a ciki ko guda nawa a bismillahir rahmanir rahim sunaye ne guda uku akwai Allah da Ar-Rahman da kuma Ar-Rahim sai Umar ya ce asma tayyiba tahira kai waɗannan sunaye masu daɗi ne kuma masu tsarki ma'ana sunayen nan uku sunaye ne haƙiƙa masu tsarki kuma masu kyau sun makara'a sai ya karanta taha hatta taha ila ƙauli har ya je inda Allah maɗaukake cewa إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري har ya zo gun wannan inda Allah maɗauki ke cewa annabi Musa ya gaya masa wannan cewa lalle ni ni ne Allah wani mun yi magana akan wannan ayar ko kwanaki ko ba nan bane a wanda rasul ne daban ina jin cewa wannan Allah ita ce farkon bayyanar Allah subhanahu wa ta'ala ga annabi Musa ai hina ta'arrafa Allah tabaraka wa ta'ala ila Musa alaihi salatu wassalam arrafa bihi nafsahu wato inda ya gaya wa Allah madauki ya gaya wa annabi Musa shine kaza mun san kisar annabi Musa lokacin da ya baro matarsa ya hango wuta ana tsananin sanyi yace bari ya je ya samu musu dan abin da za su ji wato dan dumi ko to da ya je sai samu Allah ne yake so ya magana da shi a lokacin nan shine yace ya tuba takalminsa ya shigo cikin wannan wadi to a lokacin sai yace masa karka tsorata innani anallahu wannan ba kowa bane ni ni ne Allah a la ilaha illa ana babu abin bauta sai ni fa'abudu ne don haka ka bauta mini kun ga kenan farkon abin da aka yi wa annabi Musa alaihi salatu wasalam lokacin da za a mai da shi annabi shine a tabbatar masa da cewa shi bawa ne to haka sunnar Allah take dangane da annabawansa dukkan su bayinsa ne ba abubuwan bauta bane tare da shi yana tabbatar musu da ubudiyya qabla ar-risala kamar da muke ta zance da'iman cewa Allah madaukaki lokacin da zai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da aiko mala'ika ya tambaye shi yana so ya zama nabiyan malakan ay malikan nabiyan yana so ya zama sarki ne annabi ko ko yana so ya zama abdan rasula sai sai shi ya zabi ya zama abdan rasulan kuma shine Allah madauki ya sa shi ya zama abdan rasula don haka duk abin da zaka yi na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban abin da zaka yi be shi da shi shine ya zama ka ce masa abdan rasula kamar da yake faɗi la tutruni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu ce kada ku wuce iyaka wajen yabona kamar yadda kiristoci suka yi dangane da annabi isa dan maryam ni ba komai bane sai bawa don haka abinda za ku rika cewa abdullahi wa rasuluhu shine kuma abin da muke faɗa a cikin tahiya a kowane lokaci da kuma a cikin ayyukan ibadanmu na yau da kullum Allah ya ƙara wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama daraja to a lokacin nan sai Umar ya karanta wannan har yanzu zuwa inda ya ce wa aqimis salata li dhikri fa qala sai Umar ya ce ma ahsana hadha al-kalam wa akrama kai wannan magana wato da kyau take da kuma girma da daraja dulluni ala muhammadi ku kai ni gun muhammad shikenan magana ta kare Umar zai ya musulunta فلما سمع خباب قول عمر عمر يا عند خباب ابن الأرت dama yana boye a gidan ko shi ke karanta musu wannan yayin da ya ji wannan magana ta Umar kharaja min albayti sai ya fito daga inda ya buya fa qala sai ce abshir ya Umar ina ma bushara ya Umar fa inni arju an takuna da'watar rasuli sallallahu alaihi wa sallam da'watur rasuli sallallahu alaihi wa sallam laka lailatul khamis ina fata ya zama addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zama kai ɗin yi wa ranar alhamis da ta gabata dama ya yi addu'a Allahumma izzal islama bi umar ibn al-khattabi au bi abi jahar ibn hisham ko ran alhamis ma'ana kafin wannan ranar ta zagayo ma'ana alhamis ɗin da ita ce kawai ta wuce sai wannan rana ta zo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi dari lati fi asli safa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana dar ibn al-arqam a inda yake kusa da safa dutsen safada mun yi magana akan wannan ko yawwa to a lokacin nan fa akhadha umar sayfahu sai umar ya dauki takwabinsa fatawashahu ya rataye shi thumma talaqa ya tafi hatta ataddar har ya je darul arqam fa daraba baba ya buga kofa kwankwam idan ya buga ta fa qama rajulun yanzuru min khalal babi sai wani mutum ya miƙe ya leƙo ta kofar yar kofar da take jikin kofar mana akwai yar kofa da zaka iya lekowa ai ka ga mutum wane ne yazo ko to sai wani ya leko sai ya ga waye tukuna fara'ahu mutawashshihan as-sayfa sai ya ganshi a rataye da takobi sai ya juya fa akhbara rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari fastajma al-qawm sai annabi sallallahu alaihi wasallam tara mutane guguda suka taru fa qala lahum hamza sai hamza yace da su malakun me ya same ku mana meye na ga har ana wani kama ana so a tsorata kalu sai suka ce umar ai umar ne gashi nan a kofa inda ba su sanya musulunta ba ba su da labari yawwa faƙala sai hamza ya ce wa umar to kuma sai me shi ne ma'anan wa umar to umar ɗin ma'ana sai me in umar ne me zai faru in ji hamza kenan shi ma kun gashi ya isa iya faɗin irin wannan iftahu lahu albab ku bude masa kofa inji hamza mu ga me zai yi kenan fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu in alheri yake so mu bashi wa in kana jaa yuridu sharran qatalnahu bi sayfihi in kuma sharri yake so to da takobin sa zamu kashe shi ba da takobin wani ba ba wai nasu za su dauka ba a nasan za su karbe kuma su kashe shi da shi inji hamza ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه ألوكشن كما من زال الله صلى الله عليه وسلم ينا شقوة أني مسا وحي فخرج إلى عمر معنى ينا تكي معنى داخل معنى ينا تكين جدا أني مسا وحي فخرج إلى عمر سيفي تزوى عمر حتى لقيه في الحجرة حي حدود شيء أديدي زولا قوفا فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف يكام wato matattaran kayan umar ma'ana kamar ya sha masa kwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuyan Umar bin Khattabi da kuma hama'ili saifihi madauran takobin nasa ya rike gaba daya thumma jabadahu jabzatan shadidatan sannan ya girgiza shi ya jijjiga Umar da karfi fa qala sai yace amma anta muntahiyan ya Umar kai Umar har yanzu ba za ka hanu daga wannan abin da kake yi ba حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد ابن المغيرة بذاك سورة رابا حرسي ألا يا سوكر مكا دا إلين كسكنشي دا أزابر دا سوكر الوليد ابن المغيرة اللهم هذا عمر بن الخطاب سيشي يا ألا دا عمر بن الخطاب اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب سيميمي توتشن الدعاء دي فتا ce ya Allah ka girmama musulunci da zuwan Umar ibn Khattabi fa qala Umar a lokacin nan Umar sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah na shaida babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah kuma kai manzo ne na Allah shikenan magana ta kare babu kisa babu fada ba tashin hankali takwabi sai koma fi ghimdihi sai ci gaba da baccinsa fa kabbara ahlud dari a lokacin duk waɗanda suke gidan darul arkam a lokacin suka kabbara Allahu akbar takbiratan sami'aha ahlul masjid kabbarar da sai da mutanen da suke ka'aba suka jiyo ta ƙara kabbarar da suka yi saboda wato kowa ya yi farin cikin wannan abu da ya auku wannan kissa tana cikin tarihin umar ibn khattab na ibn al-jauzi abdurrahman ibn al-jauzi da kuma wato siran ibn hisham da ya rawaito daga ibn ishaq sirar ibn ishaq kuma mun sani mu'tama da ce inda ba an sami wato wani sabani ko wani nasi da ya saba mata ba kana umar radiyallahu anhu za shakimatin shi umar dan khattabi mutum ne dama mai karfin zuciya shine shakima mun yi wannan zancen makon da ya gabata ko kalmar ta wuce la yuramu la yuramu ba a jifan ko ba a neman nan ya yanke maganar asalin inda ruwaya take ma yuramu ma wara a zahari ba a harin abin da ke bayansa me ake nufi da wannan in an ce a larabce mutum ba a harin abin da ke bayansa ma'ana kafin ka ce ka wuce shi ka samu abin da ke bayansa aiki ne a kanka saboda namiji ne mai karfi shine abin nufi yawa la yuramu ma wara a zahrihi wa qad athara islamuhu dajjatan bainal mushrikin musuluntan nan ta safa ta jawo wani rudani babba da tashin hankali da damuwa wato a tsakanin mushrike wa sha'uru lahum bizullati wal hawan kuma wannan abun a wa shu'uran kai yawa da jin cewa sun haɗu da kuma fa kaskanci da rauni da rauni da kaskanci kuma ya same su tunda dai aka ce Umar ya musulunta Hamza ya musulunta dama kafin shi da kwana uku ko yawa wakasal musulmina wannan musulunta ta umar ya lulluɓa wa musulmi izzatan buwaya wa sharafan da daraja wa sururan da farin ciki kowa murna yake yi kuma ɗaukaka ta zo wa musulunci tun daga wani mai ƙarfi mai ƙarfin zuciya ya shiga wannan addinin wanda dama kowa tsoron ya taɓa shi yake yi rawa ibn ishaqa bi sanadihi an umara ibn ishaq ya ruwaito da isnadinsa daga umar nan kuma zai kawo mana ruwayoyi daga umar bin khattabi radiyallahu anhu na yadda ya bada labarin wannan lamari yadda ya ji da yadda ya musulunta din wannan kissar yadda abin ya auku ne nan kuma me ya ji shi a zuciyarsa wanne irin abu ya ya bada labarin shi da kansa daga baya to su ne abubuwan da zamu ji da kuma shi kansa bayan ya musuluntan fa kar ku ɗauka cewa da ake murna ana farin ciki cewa shikenan kuma kuntatawa musulmi ya kare a'a ai tunda sun fi yawa mutum nawa ne a lokacin ran da umar ya musulunta hmm mun faɗa makon da ya gabata umar shine mutum na nawa a musulunci na arba'in ko mutum talatin da tara ne suka riga shi musulunta shine na arba'in to kun ga mutum arba'in a cikin gari babba irin maka don maka ba ƙauye ba ce dama can birni ce yawwa kabilar ƙuraishawa suna da faɗi don haka adadinsu yana da yawa zaton da muke yi shine da umar yi musulunta ai shikenan kuma sai fitina ta ƙare ko to ba ta ƙare ba shi kansa sai da ake masa duka ya yaƙe su suka yaƙe shi har suka gaza suka ƙyale shi shi ma ƙyale su aka yi irin yadda ake cewa ba zan ce kare jini biri jini ba don ban yadda da in ba wa masu wannan sifar ko da dai na san karin magana ce to ba zan faɗi wannan ba ma'ana dai aka yi jina-jina wannan yayi wannan wannan yayi wancan yawwa a to anan ibnu ishaq zai ruwaito mana wasu daga cikin irin waɗannan mawaqif din na abin da ya faru qala cewa shi umar yace lamma aslamtu yayin da na musulunta tadhakkartu sai da nayi tunani ayya ahli makkata ashaddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da nake cewa wai a cikin mutanen maka wane ne wanda yafi tsanani ne ya fi tsananin adawa da gaba ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waye wajen adawata da wato gaba ƙala ya ce ƙultu da kaina sai na ce abu jihar ai ba wanda ya kai abu jihar amur ibn hisham fa'ataitu sai da na tafi shine ya kama hanya tafi dama kawai shi a taro a radu da ka duk abin da zai auku ya auku eh haka ɗabi'ar umar take shine sai ya ce sai na tafi gidan abu jahal hatta darabtu alaihi babahu har sai da na bugi kofar fa kharaja ilayya ya fito wa qala ahlan wa sahlan tunda bai san labarin ya musulunta ba mm yace ahlan wa sahlan ma ja bik me kawo ka kuma qala sai yace ji'tu li ukhbiraka nazo ne dan in baka labari anni qad amantu billahi wa bi rasulihi muhammadin cewa na yi imani da Allah da manzansa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa saddaqtu bima ja'a bihi kuma na gaskata abin da ya zo da shi qala sai shi Umar ya ce fa daraba al-baba fi wajhi sai rufe kofar sai juya gida in an ce daraba al-baba fi wajhi ma'ana ba ana nufin ya datse masa fuska ba da kofar karka larabci ne ma'anarsa in ka zo kofar gidan mutum bai fito waje ba irin ya bude kofa din nan ga ka a waje a kofar gidansa shi kuma yana daga ciki in ya ga baya son ya ganka kif sai mai da kofar sai rufe to shi ake nufi darabal baba fi waje ya rufe min kofar ya koma gida kada ka je karantawa ba larabci isa shi ka ce ya buge masa shi da kofar fuskarsa ba haka bane sai yake cewa wa qala qabbahaka Allah wa in ji Abu Jahal din yace masa qabbahaka Allah Allah ya muna na fuskarka wa qabbaha ma ita bihi tirda abin da tirda kai tirda abin da kazo da shi ya koma wannan tana cikin suratul ibn hisham wa zakara ibn al-jawzi har yanzu ibn al-jawzi ya ambata a cikin littafin sa tarikh umar ibn al-khattab anna umar radiyallahu anhu cewa umar dan khattab radiyallahu anhu qala ya ce kana ar-rajulu idha aslama ta'allaqa bihi ar-rijal da idan mutum ya musulunta sai mutane daga cikin ƙurashawa su zo su makalkale masa fa yadribunahu wa yadribuhum suna dukansa yana dukansu la ilaha illallah kai an yi tashin hankali musamman a mujtama na jahiliya mun san daga cikin siffofin mujtama'in jahiliya shine ba a yadda a bar mutum da ra'ayinsa ba kawai dole ka bi abin da kowa yake bi tsabar jahilci ne idan ya kanta a zuciyar mutane sai su ce ba su yadda ka zo da wani abu ba wanda su ba su sani ba har abada wannan ɗabi'ar mutane ce kuma har zuwa yanzu inda mutum zai zo ya ce a zo abi Allah abi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsakiyar mutanen da ba wannan abin suka tashi akai ba to za su tashi hankali da shi kawai ya za a yi kai ka fi su ka samo shiriya a ce wani ne ba su ba ya zo da wannan shiriya wannan hasadar sai ta hana su aina jin na taɓa gaya muku daga cikin abubuwan da malamai suke ambata na abin da zai hana mutum ya karɓi gaskiya ko kamar maganar sheikh abdulrahman bin yahya al-mu'allimi a cikin littafin at-tankil da yake faɗa a cikin littafin sa at-tankil a juz'i na biyu yana da wani littafi da ya faɗa da ya sa suna al-qa'id ila tashih al-aqaid a ciki ya faɗi sabubban da sukan sa dan adam ya ki karɓar gaskiya ina jin na sha gaya mana su wa zai tuna wani abu a ciki ku yi haƙuri da ni ba matsa muku nake ba so nake in ga abin da ake faɗa ɗin nan ana riƙe shi dan amfanin karatun kenan ba wai ka zo ka ji wannan lokacin in ka ji daɗi kai kabbar an ka tashi kuma shikenan ka fita ka bar shi a ɗakin a masallacin ba so ake a rayuwar ka yi maka amfani son zuciya ɗaya da me ganin cewa ba kai gabo da abin ba wannan ai an faɗa ne amma haka ɗin ne wa jazakallahu khaira wa baraka fik na'am na'am jahilci eh da shi a ciki girman kai duk da waɗannan sabubban ai kowa ma zai iya faɗar su ina faɗar shi wanda ya faɗa ne wanda na taɓa gaya muku ana yana cewa daga cikin sabubban da sukan hana mutum ya karɓi gaskiya a gun wani shine tunanin da zai zo masa ya ce yalzam in na karɓi gaskiya daga gun wannan ashe kenan ya nuna ya fi ni ilimi ɗaya ashe kenan ya nuna ya fi malamai na ilimi tunda malamai na ba su taɓa goya min wannan abin da ya zo da shi ba sai shi ya zo da shi yanzu mun fahimci wannan kuma ya nuna kenan in na karɓi maganarsa malaman garinmu duk ba su da ilimi ya fi su to waɗannan abubuwan sai su kanta a zuciya sai su gaskiya ko ba zai yiwu in yadda cewa wannan ya fi malaman garinmu wannan ya fi malamina wannan ya fi ni ilimi ba akan haka sai ya watsar sai ce shi bai yadda ya karɓi gaskiya daga wannan ba mun fahimci wannan wata cuta ce da ake samunta a zuciyar mutane yawwa a lokacin da zaka zo ka gaya mutum gaskiya shi maimakon ya kalli gaskiyar da lafazin da ka faɗa da ƙur'anin da ka faɗa da hadisan da ka ambata sai ya kalle ka kai ɗin kai kanka kai waye dan gidan waye ma tukuna ai bai magaji karatu ba ya aka yi karatu kaga kenan an ɗauka misali karatu ana gadansa sai a ce ai ba ma za a karɓa ba yaushe za a zo a ce agun wani za a yi karatu sai ga cewa wannan ya hana mutum ya karɓi wato abin da yake shine gaskiya ko da ya tabbatar gaskiya ce wannan ɗabi'a haka take agun mutane kuma a kowane lokaci to haka yake ba mu labari anan su idan mutum ya saba wa ra'ayinsu na gargajiya na al'ada to ba a iya haƙuri sai a yi ta mitin ya za a yi a hana shi ya za a yi a cutar da shi idan aka yi aka yi aka gagara sai a ce to a taɓa jikinsa shi kenan sai a ce a yi duka to shi kuma duka dama shi ne makamin wanda ba shi da hujja haka ne ko ba haka ba in mutum ya bincika ya bincika ya rasa hujja ba abin da zai kare kansa da shi me yasa yake wannan abin da yake yi me yasa yake hanyar da ta saba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba shi da dalili akai sai ce marasa kunya ne ku doke su ku zage su ku cuce su ayi kaza ayi kaza kar a basu su faɗa wannan al'ada ce tun jahiliya haka ake yin ta Allah madauke ya sa mu gane sai ce fa yadribunahu wa yadribuhum yana dukan su suna dukan sa faji'tu yace sai naje ai hina aslamtu yayin da na musulunta ila khali nazo gurin khali na me ake nufi da khali dan uwa na uwa ko ba na kani kowa na uwa mahaifiyar mutum wa huwa al'asi ibn hisham ibn hashim kai fa'alamtuhu sai na bashi labari fa dakhala albayta sai koma cikin gida shi ma qala wa dhahabtu ila rajulin min min kubara'i quraish sai na tafi gun wani mutumin daban daga cikin manyan quraishawa yace la'allahu abu jahl la'alla abu jahl ne fa'alamtuhu sai na bashi labari shi ma fa da khalal bait sai ya juya ya koma cikin gida bai saurare ni ba wannan kuma yana karfafa wacan maganar ne ta riwayar da ta gabata ko yawwa wannan daga cikin littafin ibn al-jawzi mai suna a tarikh umar ibn khattab wa fi riwayatin ibn ishaq a wata riwayar ta ibn ishaq an nafi'in daga nafi' maula ibn umar an ibn umar daga abdullahi dan umar qala yace lamma aslama umar ibn al-khattab yayin da umar ɗan khattabi ya musulunta lam ta'lam quraishun bi islamihi quraishawa ba su da labarin cewa ya musulunta fa qala sai yace ayyu ahli makkata ansha lil hadithi a cikin mutanen maka wane ne yafi iya irin wato zarar zance kamar da muke faɗa a Hausa ko a ce wane yana da zarar zance ma'ana ya iya magana yana da fasaha ya kuma iya hikaya akwai wata ruwayar da suka ce maimakon an sha'a ma'ana wanda yake ya fi kowa iya hikayar zance me yake nufi a nan wanda in ka gaya masa labari zai ɗauke shi yadda ka faɗa da haruffan da ka faɗa ya je ya kai mun gane wannan yawwa ba irin mafi yawa daga cikinmu ba in maka tashi labari ko ce da yawa daga cikin mutane ma da yawa haka suke ba a fahimtar labari sosai ba za a tsaya a ji lafuzan da mutum ya faɗa ba musamman in ya zama mutum yana da kula da lafazi mun fahimci abin gini da kula da lafazi akwai mutanen da suna da dukka wajen in za su faɗi magana wata kalma za su zaɓa su faɗa don haka da wahala ka kama su da gaggawa da wani abu da ba shi suke nufi ba sai idan an yi so wato mummunan nufi ma'ana mutane da yawa za ga za su zauna tare da su za a yi zance a faɗi wata magana kowa ya ji ta yanzu nan adadin muna da yawa nan ɗari da wani abu ko fiye da ɗari da wani abu idan da za a faɗi wani abu ce kowa ya je ya gaya ma wani za ka ga mafi yawa yadda za mu faɗe shi gwargwadon adadinmu ne haka saɓanin labarin zai zama don Allah haka muke ko ba haka muke yau kowa yadda zai ɗau labarin ya je ya kai zai fara wato sai fara gabatar da fahimtarsa akan labarin kafin labarin ina ji mun fahimci abin da ke nufi shi ko in kana so kai mutum adalci farkon abin da zaka shine sai kai hikayar lafazinsa sai ka ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza shikenan sai ka ce amma ni abin da na fahimta a cikin zancen shine kaza shikenan sai kawo fahimtarsa fahimtarka sai ya zama wanda zaka ba labarin ka ba shi damar shi ma ya fahimci abin da ka jiyo yadda ya so ya fahimta ba wai ya ɗauki taka ba amma sau da yawa saboda rashin adalci mu muka tashi ba da labari yadda muke so haka muke ba da labarin ba yadda hakikanin labarin yake ba to wannan akwai rashin adalci a ciki yana da kyau mutane su koyi ɗaukar labari duk abin da kake so ka ɗorar ka gaya ma wani cewa yau wani agun karatu ya ce kaza to ka tsaya ka fahimci me ya ce kuma in da dama in dai har abin yana da muhimmanci a zuciyarka to ka haddace lafazin idan cewa ya yi korafi ka faɗi kalmar korafi karka ce ya yi fushi ya yi zagi korafi daban ko fushi daban da zagi yawwa wani in aka ce an yi korafi in ya tashi hikaya sai ce ai ya je ma duk ya ce kowa ma bai iya komai ba kuma korafi daban wancan kalmar daban ana fahimtar abin yawwa yana da kyau in kana son kai adalci ya zama cewa kana fahimtar zance yadda aka faɗe shi sai ka kai shi to a nan umar bin khattabi so yake ba da labarin ya musulunta amma sai ya tambayi shi a kawo masa mutumin da ya fi kowa iya fahimtar zance da riƙe shi da hikayarsa yadda aka faɗa saboda shi yana so ya faɗi lafuzza a gaya wa ƙurashawa cewa ya musulunta duk abin da za su yi su zo su yi ga abin da yake so a gaya musu mun fahimci abin kaga idan mutum bai fahimci zancensa ba sai ya je ya faɗi fahimtarsa da zancen ba lafazin zancen ba to kila ƙurashawa su fahimci wani abu ma daban ba haƙiƙanin abin da aka faɗa mun fahimci zancen yau yana da kyau kuma mu koyi wato hikayar zance na faƙalu sai suka ce akwai wani mutum sunansa jamil ibn mu'ammar aljumahi ya fi kowa iya wannan abu inda ka gaya masa zance yanzu zai fahimce shi zai haddace shi zai kuma kai shi yadda ka faɗa kuka kenan da an faɗo musuluntarsa da ya daɗe a baya kuma kaga kenan da an more wajen hikayar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakharaja ilaihi wa ana ma'ahu sai ya fita zuwa gare shi ni kuma ina tare da shi maganar waye wannan in kuna fahimtar hadisi yawwa abdullahi dan umar shi yake bamu labari don haka sai umar ya fita zuwa ga wancan jamilu din ni kuma abdullahi dan umar kenan ina tare da umar wato yana tare da mahaifinsa sai suka tafi wurinsa yace a'qilu ma ara wa asma'u a lokacin nan ina fahimtar hankali na na riskar ina kuma rike abinda na ji da abinda na gani ma'ana ina da hankalin fahimta in rike a lokacin nan mun san lokacin da aka zo yakin ohud abdullahi dan umar lokacin yana shekara goma sha hudu har aka mai da shi ba a fita da shi yaƙi ba da ya zo ana duba yara a ga waɗanda suka balaga sai aka duba aka ga cewa shekararsa sha hudu bai kai sha biyar ba kuma lokacin da ya yi gashin gaba ba sai aka ce ya koma gida ba zai je yaƙi ba shi abdullahi dan umar kaga kenan ashe a lokacin da aka yi wannan lokacin musuluntar umar yana ƙarami shi yasa yake buƙatar ya gaya mana cewa a lokacin duk da shi ƙarami ne yana fahimtar abin da ya gani da abin da yake ji mun fahimci dalilin wannan ibarar yawwa dan kada ka zo ku ce to ya haka wani irin zance ne zai ce mana yana fahimtar abin saboda a lokacin yana yaro karami kun ga a lokacin yana irin bakwai takwas yana mumayyazi zai iya fahimtar me ake yi yawa kuma ya fi haka kamar goma inda shekara ta nawa ne shekara ta shida ko eh sai dai wajen bakwai haka tunda shekara ta shida ne umar ya musulunta radiyallahu anhu kuma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi goma sha uku ko sannan aka yi hijira kaga kenan bayan nan da shekara bakwai shine aka yi hijira sannan aka yi yakin wato badar to a wannan lokaci ne a lokacin nan sai yake cewa fa'atahu sai ya zo wurinsa faƙala sai ya ce ya jamilu ya kai malam jamilu inni qad aslamtu ni fa na musulunta kai Allahu akbar wato wani abin sai Umar kunga kowa ya musulunta haka yake abin sai tafi su je su zauna da musulmi ai amma shi Umar saboda ɗabi'an nan tasa da ya saba da ita shi kawai bai yadda da munafinci ba shi yasa babu zandakar da tafi zandaka da kin Allah da yafi kin Allah irin a tuhumi Umar da munafinci ga duk mutumin da ya san me halin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Allah ya kiyashe mu yawwa mutum ne da bai san wani abu rufa-rufa ba yanzu zai faɗa ko ku karɓa ko ku bari in kuna so ku karɓa in ba kwa so ku yi raddi in rikici ne a yi haka ɗabi'arsa take daga cikin abin da ya sassauta shi ya raunana shi zaman da ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin halin da ya gani na tausasawa da kuma da ya zo shugabanci ya ga yadda tausayin jama'a har ya sa ya rame shi fa ake ba mu labarin sai da ya rame kashin nan na kumatu nasa yadda ya fito kuka kawai da yake yawan yi sai da ya kurmi ya alama a fuskarsa kamar bille saboda yawan kuka wato ya irin duhu din nan haka a kansa saboda tsabar kuka daga umar radiyallahu anhu tausayi da allah maɗauki bashi da yawan kuka a sallah da kuma abinda halin musulmi ke ciki ya ce inni aslamtu ya gaya wa jamilu ƙala sai ya ce fa wallahi ma radda alaihi kalimatan hatta qama amidan ilal masjidi ya ce wallahi bai bashi wata amsa ba shiwa shi wancan jamilu ko yawwa jamilul jumahi bai ba shi wata amsa ba kawai sai suka ga ya tashi amidan ilal masjidi ya nufi masallaci amada ana nufin ya nufi kasada ya nufi masallaci fanada bi a'la sautihi sai kururuwa ya daga sautinsa an yana cewa ya quraish inna ibn al-khattab qad saba ai dan khattab ya bar addinin gargajiya ya koma sabon addinin nan na yara faƙala umar sai umar ya ce wa huwa khalfahu shi kuma yana bin sa a baya yana maimakon ya bar shi ya kai labarin da ya ce masa ya musulunta yana so ya sharhi lafuzan da yake so ya je gaya musu sai ya ga ba so yake ya saurare shi har ƙarshe ba sai ya ga ya kama hanya ya tafi ka'aba din zai gaya wa mutane cewa fa umar ya musulunta shine sai ya biyo shi a baya da ya biyo shi a baya sai ya ji kalmar da ya faɗa sai ya ce ya quraish inna ibn al-khattab qad saba umar dan khattabi fa ya bar addini kamar ka zo kana cewa ne wani fa yayi ridda su haka suke so a dauka shi yasa yayi amfani da kalmar saba ma'ana yayi ridda bar addinin su na gargajiya ya koma sabon addini fa qala umar sai umar shi kuma wa huwa khalfahu lokacin yana bayan sa sai ce kadhib ce ƙarya yake yi walakinni qad aslamtu abinda nan shine aslamtu na musulunta wa amantu billahi na yi imani da Allah wa saddaqtu rasulahu na gaskata manzansa shi ne abin da na yi ya zo ga ƙuraisha kuma lokacin duk sun taru a ka'aba don da dama nan ake taruwa ita ce dabarsu nan ake zama a tattauna a hira fatharu ilaihi nan da nan ku duk suka taso zuwa gare shi fama zala bai gushe ba yuqatiluhum wa yuqatilunahu sai fada ya kaure ya doke su su doke shi a bugo shi ta nan ya buga ta can shi ma a dake shi hatta kamata shamsu ala ru'usihim har sai da rana ta yi tun da safe shine har sai da rana kamar ta zo tsakiya kansu shine ma nan ala ru'usihim wa talaha ai a ya umar har umar ya gaji shi kadai fa ina dukan mutane da yawa har ya gaji shi kadai fa qa'ada sai ya zauna saboda ya gaji wa qamu ala ra'sihi suka tsaya su kuma a kansa wa huwa ya ƙulu yana cewa if'alu ma badalakum ku yi abin da kuka ga dama fa ahlifu billahi na rantse da Allah an law kunna 300 rajulin da mun kasance mutum 300 laqad tarakna halakum da mun bar muku ita ko yana nufin ka'abar aw taraktumu halana ko kuma ku bar mana ita ma'ana ko mun kai 300 to ba abin da za mu yi illa mu yaƙe ku ku da ke mu mu da ke ku a ga wanda zai bar ma wani wannan garin ko kuma ka'aba din ma'ana ba wanda zai ja da baya kalmar ja da baya babu ita radiyallahu anhu wa ardahu wa ba'da zalika bayan wannan lokaci kuma zahafal mushrikuna ila baitihi sai mushrikai suka rarraba sai gidan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yuriduna qatlahu kuma suna so ne su kashe shi rawar bukhariyu har ma al'imam bukhari ya ruwaito an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma kala yana cewa bainama huwa ai umar wato umar yana nan fiddari yana nan a gida wata rana yana gida kha'ifan yana tsoro id ja'ahu al-as ibn wa'il as-sahmi sai al-as ibn wa'il as-sahmi abu amrin baban amr ibn al-as mun sa amr ibn al-as ko to babansa shine al'as ibn wa'il as-sahmi sai ya zo gidan umar ibn al-khattabi ya same shi wa alaihi hullatun habira yana ɗauke da wani gwado mai zane layi layi shine habira wa qamisun makfufin bi harir da kuma wata riga da aka yi wa adan alhari ne a gefenta shine makfuf wato aka bi mai ake ake aka yi mata mai kuke cewa ina teloli aka yi mata jan baki ko yawwa da alhari ne yawwa wa huwa min bani saham shi kuma ina cikin kabilar banu saham wa hum hulafa'una ibnu umar ne yake faɗa yace su banu saham hulafa'un mu ne ma'ana abokan shirin mu ne ba ma faɗa da su mun san kabilu da kabilu kabila da kabila a larabawa sukan yi wato tahalufi me ake me ake nufi da tahalufi su yi alliance su ce to shikenan mu da mu da ku ba faɗa in wani na faɗa da ku za mu taimaka muku in wani na faɗa da mu za ku taimaka mana shi ne ma'ana to banu adiyin banu adi banu al'adawi su ne gidan umar kenan su dangi a hulafa'u ne na banu sa'amin su ne gidan su amr ibn al'as wato gidan al'as ibn wa'il as-sahmi mun fahimta wa hum hulafa'una fil jahiliyyati tun a jahiliya dama haka muke da su fa qala sai yace da shi malak me yasa me kai kuma kala sai umar ya ce masa za'ama qaumuka mutanenka ne suka ɗauki cewa annahum sayaqtuluna ni in aslamtu cewa wai inna musulunta za su kashe ni kala sai ya ce la sabila ilaika ai babu dama babu wanda yake da hannun ya samu hanya zuwa gare ka a ce ya kashe ka ba za mu bari ba ba'ad an qala ha amintu ibnu umar ne yake faɗa yace bayan ya faɗi wannan kalma sai na samu kwanciyar hankali inji ibnu umar mun ga in kun ga wannan sharta din ana nufin magana mai riwaya ce yawa ma'ana ibnu umar yace bayan shi amru to al-as ibnu wa'il ya faɗi wannan kalma sai na ji amintu na samu kwanciyar hankali na amintu fa kharaja al-as sai al-as ya fita falaqiya nasa sai ya haɗu da mutane qad sala bihimul wadi wato sun cika kwarin nan kwarin da ke makka ma'ana gaba ɗaya filin nan da yake rami-rami ne da ake ce makwari shine da wadi duk jama'a ne sun cika ana jiran umar ya fito ko kuma za a shigo gidansa a kashe shi saboda ya musulunta faƙala sai ya ce aina turidun shi al'asu bin wa'il ya tambayi ƙunaishawa ina za ku ne faƙalu sai suka ce ha zamnul khattab ai ɗan khattab ne gashi nan qad saba'a ya yi ridda ya bar addinin mu na gargajiya ƙala sai ya ce la sabila ilaihi sam sam sam ba ku isa ba babu wanda zai je wurin sa yace zai kashe shi in ji al'as ibn wa'il as-sahmi fa karra nasu shikenan mutane sai suka juya karra kalma sai ake fadanta ana fadanta ana amfani da ita wajen yaki tana da ma'anoni guda biyu duka wato kishiyoyin juna karra bi ma'ana ya kawo hari karra bi ma'ana raja'a yawwa ana cewa fa karra mi karran a tikrar duk kalmomi ne da ake amfani da su a wannan babi din ma'ana karran nasu sai mutane suka juya suka koma ba su taba Umar bin Khattab ba radiyallahu anhu wa fi lafzin fi riwayat ibn Ishaq a wani lafazin kuma wato riwayan ibn Ishaq yace wallahi shi ibn Umar yace laka anna ma kanu thawban kushita an yace mutanen nan yadda suka taso wallahi yadda Umar yace kamar wani wata tufa ce aka lullube ta da shi sai kuma aka yayi aka dauke ta ma'ana saboda yadda damuwar da ta zo sannan kuma mutanen suka tafi ba don haka ba da sun kashe umar ibn khattabi radiyallahu anhu saboda suna gani sun damu kwarai da gaske a ce babban mutum mai karfin zuciya irin umar ya shiga cikin wannan wato mutane wato sabon musulmi in aka samu haka to ashe kenan abubuwa za su ci gaba za a zo har a rinjaye su su abin zai kara karfi to shine suka ce ai masa dauki daya to sai Allah maɗauke kawo al'as ibn wa'il ya hana su saboda wannan shi kuma girman da yake da shi a cikin ƙurashawa shi ma sai suka juya suka kyale shi haza bin nisbati ilal mushrikin yace wannan dangane da mushrikai kenan amma bin ina so mu kare maganar Umar din ne gaba daya ba haka ba na kamar lokaci yayi yawa yace amma bin nisbati ilal muslimin amma dangane da su musulmi farawa mujahidun an ibn abbas radiyallahu anhuma sai mujahid ya rawaito daga abdullahi dan abbas qala ya ce sa'altu umar ibn al-khattab na tambayi umar dan khattab li ayyi shay'in summita al-faruq dan me aka sa maka suna al-faruq mun taba jin wannan ba ana cewa umar al-faruq ba har muke cewa faruku haka ne ko dawwa to menene wannan me ake nufi da al-faruq yawa kuma ya aka yi aka samu umar wannan suna shine abin da za a ji ibn abbas ne ya tambaye shi wai alfaruk nan da ake ce maka ya aka ka samu wannan sunan ne qala sai umar ya ce aslama hamzatu qabli bi thalathati ayyam hamza ya musulunta kafin ni da kwana uku wato ya riga ni musulunta da kwana uku ثم قص عليه قصة إسلامه sannan dai bashi labarin musuluntarsa wa qala fi akhirih a ƙarshe sai bashi yake cewa qultu ai hina aslamtu yace lokacin da na musulunta sai na rika cewa ya rasulullah ya manzan Allah alasna alal haqqi wai shin ba mu ne muke kan gaskiya bane ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam in mitna wa in hayina in mun mutu in ma mun rayu ba mu ne akan gaskiya ba qala sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace bala haka ne mu ne akan gaskiya wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda numfashi nake hannunsa innakum alal haqqi ku ne wallahi akan gaskiya wa in mittum wa in hayitu ko kun mutu ko kun rayu ma'ana ko kun mutu ko kuna nan ba ku mutu ba qala sai yace qultu sai nace da shi fa fi mal ikhtifa to ya rasulullahi me yasa muke ta wannan boye boye ne dan me muke buya a fito man kawai ai addini gaba gadi ko ma me zai auku ya auku wallazi ba'athaka bil haqq yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la nakhrujanna sai mun fita wallahi fa akhrajnahu fi fi saffain muka fito da mutane a cikin sahu biyu hamzatu fi ahadihima a hamza yana ɗaya sahun wa ana fil akhar ni kuma ina ɗaya sahun lahu kadidun ka kadidi tahini hamza yana wato yana da binnan yana da wani rairayi in an ce kadid ana nufin rairayi wato turbaya anna'im mai taushi kamar wadda aka nika ta shine kadid tahini hatta dakhalna almasjid har muka shiga masallaci qala fanazartu ilay fanazarat ilayya quraish sai quraishawa suke suka dube ni wa ila hamza suka dubi hamza ma'ana suka yi layi suka ce ma'ana dai abin da yake nufi a nan umar ibn khattabi ya rinjayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai a fito fa kar a koyi ko boye komai kuma mu fito mu nuna eh muna nan fa musulmi ne mu ba abin da za a yi mana shine suka fito suka yi sahu biyu layi haka umar yana gaban ɗaya sahun hamza yana gaban ɗaya sahun aka taho gun qurayshawa sai qurayshawa suka kalli umar suka kalli hamza wannan layin umar wannan layin hamza fa'asabatuhum ka'abatun sai damuwa da bacin rai ta lullube su gaba ɗaya ta same su lam yusibhum mithluha ba su taɓa samun irin wannan bakin cikin ba irin wannan ranar fasammani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to a wannan rana ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani suna ya samun suna alfaruk yau ma'idi shi da dalili ma'ana alfarik wanda ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya shi ne asalin wannan suna wannan ya zo a cikin tarihi umar bin khattab na ibn al-jauzi wa kana ibn mas'ud ibn mas'ud yana cewa ma kunna naqdiru an nusalliya inda al-ka'bati hatta aslama umar yace wallahi da kafin umar ya musulunta ba mu iya zuwa masallacin ka'aba mai sallah ba sai da umar ya musulunta muka iya zuwa masallacin ka'aba mai sallah da annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake iya zuwa sauran mutane ba an ce a gidan darul arqam ake buya ba kowa kuma yana gidansa ana tsoro to amma ran da Umar ya musulunta shikenan sai aka da aka yi wannan magana shikenan aka fito kuma shikenan kowa zai je adi ya je ya zauna ya yi ibadarsa a Ka'aba ya tashi ya fito ya dawo gida wa an Suhaib ibn Sinan ar-Rumi daga Suhaib ibn Sinan ar-Rumi shi kuma radiyallahu anhu qala ya ce lamma aslama Umar ظهر الإسلام yayin da umar ya musulunta shikenan kuma sai musulunci ya bayyana wada'a ilaihi alaniyatan aka kira wato ya kira zuwa ga addinin musulunci a bayyane wajalasna haula albayti hilaqan muka kuma zauna muka kewaye dakin ka'aba muka yi halaka halaka wato wannan suna nan wannan suna nan wannan suna nan ana ta tattaunawa akan musulunci aminci ya zo zaman lafiya ya zo babu damuwa babu tashin hankali wa tufna bil baiti muka yi dawafi wantasafna mimman ghallaba alaina muka rama abinda wanda ya duk wanda ya mana tsanani muka rama mana duk wanda ya rika gaya mana maganganu mu ma muka gaya masa shine intasafna in an ce intasafa yayi insafi ga kansa ya rama abinda aka yi masa wa radadna alaihi ba'd ma ya'ti bihi muka yi musu raddin abin da suka zo mana da shi mato suka aikata dangane da mu ko zagi ko kalma baka da makamancin wannan a ƙarshe kuma yace wa an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud qala yace ma zilna izzatan منذ aslama umar ba mu gushe ba da buwaya da ɗaukaka da girma babu tsoro babu guduwa babu ɓuya tun da dai umar ya musulunta kun ga lalle umar ɗan khattabi babban mutum ne a wannan addini ɗin kuma kun ga farkonsa kenan shigansa a addini to haka nan kuma bayan wato rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar abubakar radiyallahu anhu sai ya zama khalifa ya zama ya jagoranci al'ummar musulmi ya yi adalcin da a bayansa har zuwa yau dinnan ba a samu wanda ya irinsa ba ya yi jagorancin da har kafirai a zamanin yanzu suna rubutawa suna nuna misali da ibn da shi abdul da shi umar dan khattabi suna cewa lalle babu mutumin da yayi mulki yayi adalci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mulki yayi adalci irin wato umar dan khattabi su suna faɗin su ce ba su taɓa ganin irinsa ba amma a musulmi wajibi mu ce bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan abubakar to ba a yi irin umar ibn khattabi ba mun fahimci wannan yawwa wannan shine abin da yake daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan addinin manzansa sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum salam na'am ana cewa me na'am na'am ba wanda shiwa na'am eh eh na'am na'am eh ya faɗa ai lokacin gwargwadon fahimta sai yake faɗa tunda kafin ya san cewa hukunci ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai halatta mutum ya so wani fiye da wato ko ya so kansa ko ya so wani fiye da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai yake ganin ya fi son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da kowa to sai yake ganin ai ɗabi'a ce ta dan adam cewa ya so kansa ko ba haka bane to shi yasa ya faɗi wannan kalmar yawa shi ne sai gaya masa a'a hatta kanka ɗin ma sai ka da kanka ka ɗora ni a kanka wannan shi ne na yi ƙwarai yi sosai alaikun salam na yi ai karanta ƙurani duk balarabe zai karantawa suna cikin masu karatu ai yawwa eh me yasa shi khabbab yake karantawa yawwa ai ba shi da ma asali sai ka je an koya maka ba eh tunda dai a rubuce yake da larabci zai iya karantawa shi yasa a lokacin har ya karba daga hannun sai ya karanta da kansa